عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد قليل وداد العبد فيك سفاء ومدعوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي القليا سنا وصناء فإنك يا ياسر طاح محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد خاب العرش المجيد لوضعته فإنك فوق القائنات سماء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من شيء فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من- من خير فإن الله به عليم يسألونك يا رسول الله sabbai suna tambayanka ma za yi fiƙon me za su bayar da na faga amanin in faƙi kudin da za a kashe saboda Allah ko a ci abinci da su ko a wurin taimako da su abin da ke na baka kenan ya tsaro na kasar tambayar ka ma za yi fiƙon me za su bayar a cikin kuɗaitar da ana Allah yana cewa an fi komi sabila wa an fi komi sabila wa an fi komi sabila to menene za a bayar din ana bayarwa cikin mai yawa za a bayar ko kaɗan za a bayar a cikin haramun ma za a iya bayarwa ko du- ko dai a cikin nalan kulma an faktun min khairin ga ya musu duk abin da kuka bayar na alheri bari walidaini ku fara da uwa da uba wato ayar tana magana kenan akan sadakar da dawa'a ba barilla ba barilla ba a ba uwa ba a ba uba zakka na barilla ba a bai uwa ba a bai uba ba a bai matar duk ba bai matar sa wani walidai ne a fara da iyaye guda biyu wani karami da dangi muku zata wato 'ya'yanka yan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya ko yan uwanka uba ɗaya ko yan uwanka uwa ɗaya ko gwaggwanninka ko babba babbanka yan uwan babanka ko kawure yan uwan mamanka maza ko mata duk dai su ne dan rabi maguzata ma za yi bi kurkun ma waktu min kairin wani wani ne wani ƙarfi na waliyatame da kuma marayu wanda iyayen suka mutu suka basu tun ba su balaga ba ba su da wanda zai taya musu zai irin wannan zuwan su ne abubuwan da za su taya musu gina wani masakin da miskinai wanda ba su da abu a hannu wabin sabi da matafiyi wanda huzurin zai yanke ko da a gare su shi a tashi ne yanzu ya zama abin da ake bayi sadaka saboda halin tafiya matan abin min khairin kuma dai duk abin da kuka aikata na alheri fa inna Allah bi alim Allah yana sani da shi yanzu Allah yana kwaitarwa yana cewa ittaqun nar wa law shakki tamra mutum ya kiyaye wa kansa shiga wuta ko da da rabin rabin kwayar dabino kace ko da ka zuba wa dan uwanka ruwa a guga ko in baka samu ba kai masa kyakkyawar magana ko kai murmushi kai dariya fuskar da shi dadi wannan duka hanyoyin sadaka ne wale ta yanzu da kuma da amma da faru bin khairin bayan nan lafiya ne duk abin da kuka aikata na alheri Allah yana sare da shi yana sare da niyyar ku kuma zai saka
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى
كتب عليكم القتال وهو كر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون lokacin da wannan addini ya bayyana ana ta cutar mutane na duka ana wahalarwa amma Allah bai ci alama ba har zaman maka gaba da Allah yana ce ina cewa wasu biru wasu biru fasbir fasbir ne amma ba ya tarama ba sai da aka koma a Madina shekara ta biyu aka ba da izinin rama ba kuri na lillahi ne bukatar nuna fiyannan zulimu wa inna Allah ya nafi da qadir a lokacin da aka ba da izini a rama yanzu an yadda ma a yakin gaba daya kutuba alaikum alkitabu Allah ya wajabta muku yaƙi na jihadi wa kuruhun lakum ko da yake yaƙi ya ne wanda rai ba ta so don akwai wahal da jiki akwai mutuwa a ciki akwai raza gaba a ciki akwai raza dukiya a ciki zuciya ba ta son yaƙi amma ba yaƙin ne ba a so ba domin mumini kam ya yarda da abin da Allah ce duka amma da haka rai zuciya ba ta son yaƙi kutuba ne ku mulki daro wa kurun lakum abun ki ne gare ku a zuciyoyinku wa sai an takrahu ya no wa khairul lakum da yawa mutane kuna son wani abu ba wa sai an takrahu ya wa khairul lakum da yawa mutane suna kin wani abu amma wannan abun alheri ne gare su amma suna kinsa sa domin ainihin zuciyoyi ba sa son yaƙi saboda za a ji ciwo za a mutu za a rasa dukiya za a rasa gaɓoɓi saboda haka da zuciya ba ta son amma kuma ai a cikin girman musulunci yake a kashe kabarai a karya lagonsu shine alheri ga musulmi wato ko ba a son yakin to in an yi yakin za a samu ɗauka musulunci za a karya kafirci za a samu ganima za a samu shahada za a samu aljanna wannan duka alheri ne wato ya takara hushiyar da yawa kuna son kuna kin abu akwai alheri a cikinsa wato ya tuyi hushiyar da yawa kuna son wani abu shi kuma kowa sharru da ku sharri ne gare ku kuna son zama ku huta a gida amma sharri ne gare ku domin idan kawarai sun ji labarin ba kuna jin tsoron yaƙi su kuma suna ta tanadi za su yi ƙoƙari su zo su kau da ƙarfin ku su gashi su mamaye kaza yadda Allah ke ce mana wa iddu lakum masalatun min quwwatin min ribalil khayr wa iddu lahum masalatun min quwwatin min ribalil khayr Allah yana ba da umarni ai tanadin jihadi gurgurdan iko wa iddu lahum masalatun a ai tanadi a ɗaura dawakin yaƙi yanzu da yake ba dawakin yaƙi ya tanadin a jiragen yaƙi a tanadin su wa yi tuna masara domin kowace na ta kowane ƙarfi alƙowatu an rabi wa a nan sallallahu na cewa wato iya harbi yana daga cikin ƙarfin da Allah ke ya tanada don yaƙi min kowace mamin riba da kai turibuna bi yadu wallahi wa aduwakum ku yi yadda za ku baiwa makiyin Allah tsoro makiyin ko tsoro shi ne wanda ba musulmi ba turibuna bi yadu wallahi wa aduwakum saboda haka ne ku ji wa dai kuma kitabu qur'an lakum wa sai an takrahu shay'an wa khairul lakum wa sai da yawa a cikin bushiyan kuna son wani abu gaban a zauna a gida a huta kuna son haka a zauna lafiya amma shi sharri ne gare ku don ba za ku yi ƙarfi ba ba za ku iya karewa addinin ku da mutuncin ku da ƙasar ku ba idan maki ya ji kuna haka zai tanadi mazauni ya zo ya wawashe ƙasar ku ya kwace ta ya mai da ta karkashin sa shi maki wa ziyarta ku shi wa sharu lakum wallahu ya lamu an tula ta lamu domin Allah shi ya san ƙarshen lamari ko ba ku san ƙarshen lamari ba saboda haka yake muku bayani ku tashi ku yi kokari ku yi jihadi saboda ku ɗauka addini ku karfafa shi ku dawo daga nima ko ku dawo da shahada da aljanna
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمسر كافرا فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون yas'alunaka an ash-shahri al-haram qitalin fi qul qitalun fi kabir وسد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم وإن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر أولئك ابن تمام في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النير هم فيها خالدون manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura yaƙi ya ba shi komandan yaƙin takarda ya ce wannan takarda karka bude ta sai ka yi tafiyar kwana biyu in ka bude da kaga abin da yake ciki wanda ya ga dama ya bi ga wanda ya ga dama ya komo da suka je sai yaƙi ya faru tsakaninsu da kafirai ya zama ƙarshen kwana na jimada saniya ƙarshen kwana ne na jimada saniya to sai aka yi yaƙin ana tsammanin jimada saniya ba ta ƙare ba ne ashe rajab ya shiga shi watan rajab tun zamanin da ba a yaƙi a cikinsa har musulunci da ya zo ma ya ya sa daga cikin watanni guda hudu sai aka yi yaƙi aka kashe mutum aka kashe mutum sai kafirai sai suka suna dariya suna ce ku gaya wa annabinku ya zo ya halatta hurumin harami ya halatta wata mai wata mai alhurma a ciki yaƙi ya yi yaƙi a ciki abdullahi bin jashi ne wani dan uwan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ai da daidai ji wannan aya ta sauka sai ya gaya wa arnan yace ai abin da kuka yi ya fi abin da aka yi muni ku an kashe ku kafiri guda ɗaya kun ce an kashe mutum a cikin haramin makka an kashe kuma cikin wata mai alhurma ai ku abin da kuka yi ya fi wannan muni kun kori manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa daga garin su Makka kun fita su daga cikin harami kuma kun yi tsafi kuma kun hana bayin Allah zama su ibada a haramin Allah abinda kuka yi ya yi muni ya zaro da shi Allah ram kitali bi kulli kitabu fi kabir kace gaskiya ne ayyaki cikin wata mai alhurma babban abu ne mai muni babbare amma akwai abin da ya fi wannan babban mummunan din muni kudu italun fi kabir amma wasaddun an sabilillahi da tsare mutane a hana shiga addinin Allah wa kufurun bihi da kafircewa Allah wal masjidil harami da kafircewa masallaci mai alhurma wa ikhraju alihi minhu da fitar da mutane mutanen haramin ne mutanen haramin ne a fidda su daga cikin wannan haramin a hana su ibada a ikirashi alimin haƙur inda Allah wannan ya fi kisan wannan mutumin a wurin Allah wani fitina ta shaddu min al-qatl ai fitinan da ake wa bayin Allah a daddaure mutum ai ta dukansa ai ta shafa masa wuta sai ya sai ya ridda fitinun da ake yi da tsami da ake yi ai akbaru ya fi girma ya fi muni a wurin Allah wal fitnatu ashaddu min al-qatl fitnar da aka kafure suke yi wa musulmi ai ya fi kisan kai din da aka yi wa mutum a cikin wata mai alhurma shi watan rajab din wal fitnatu akbaru min al-qatl ولا يزالون يقاتلونكم يا رسول الله waɗannan kafirai wa la yazaluna ba za su kushe ba yuqatiluna kum suna yaƙan ku hatta yaruddukum addinukum wa tadawu har su mai da mutane su bar addini su na gaskiya su koma addinin arna na ƙarya da za su iya ba za su iya ba ومن يكرر منكم عن دينه أما دم متمن ده يكفر باينا مسلمي وانا أبو يسامي شي أكرر دم شي saboda wahadarwa ko saboda kudaitarwa akwai wasu mutane da yawa a zuwa duniya abin da yana so shiga musulunci ko karace sun shiga jam'iyyar larabawa ko sun shiga jam'iyyar hausa fulani abin da yake hana musu kenan wai za su rasa yan uwansu za su rasa siyasarsu za su rasa iyayen gijinsu abin da yake hana waɗansu shiga musulunci kenan duk wanda mutumin da ya rinda ya bar musulunci saboda wani abu kuma ya kuskura ya yi ta yin riddan har mutuwa ta same shi bai dawo cikin musulunci ba wala ya zalu ya kati luna kuma ta rubu wanda ya kuma rita zawo kuma ya ta minkum addini duk wanda ya rinda daga addini sa to ya fito wa kafirin har ya kai karshe har ya mutu yana kafiri bai dawo ya sake musulunta ba wadaka waɗannan mutane habirta amalum ayyukan da suka yi cikin lokacin da suke musulmi ayyukan sun rushe sun baci sallolin da suka yi suna musulmi azumin da suka yi suna musulmi da hajjojin da suka yi suna musulmi da umran da sadakan da suka yi suna musulmi duk wannan ladan su ya rushe ya baci wadaka wadaka amalum min duniya wadaka wadaka waɗannan mutane a sahabun da sun riga sun zama ma abuta shiga wuta sun su ya kare don ba za su rabu ma a ciki amma murtar da in yarin da daga ba Allah ya taimake shi ya musulunta to wannan ya ya ya ya kare kansa tun da ya tuba ya musulunta ya kyakkyawan tuba ya kare kansa wato a hukunce hukunce idan ya taɓa yin hajji a cikin lokacin da yake musulmi daga baya ya rinda to in ya tuba ya musulunta to ba za a ce sai ya sake hajjin farilla ba a hajjin dai da yi tana nan amma dai wasu abubuwa duka Allah ba zai karba ba ya riga ya rushe su guda ga mai dama da mutum na kira guda ga waɗannan mutane ashabun ne ma abuta shiga wuta ne wanzu khalidun masu dawwama ne a cikin wutar
إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم
إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم إن الذين آمنوا سنونا سكي, سكي إيماني وهاجروا سكي هجرة سكي هبشة سكوم هبشة وسكي هجرة سكوم مدينة آمنوا هاجروا كنا وجاهدوا في سبيل الله سكي جهادي سبتوك كلمة الله أولئك ولنهم كم يرجون رحمة الله har suka ci gaba da haka har lokacin mutuwa ta same su yanzu da suna kaunar samun rahmat Allah rahmar Allah Ubangiji wallahu sani Allah gafurun mai gafara ne ya yi musu gafaran abin da suka aikata rahimun mai tausayi ne ya ji kansu zai ba su aljanna
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يسألونك عن يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل الأمر كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون شأن giya akwai ayoyi guda hudu da aka saukar a kan shanin giya giya tun da farko sai na umar yake wannan giya wata ran sai an hana mana shanta bata dace da addinin mu ba mutum mai hankali ya mai da kansa mahaukaci nan da nan mutum mai dukiya mai da kansa mara dukiya ya wannan wata ran wata ran za a hana mana sai sahabbai suka ce ai dai ba hana ba ko amma ni na ga ko wata ran sai an hana mana ana nan ana nan to da abun yayyawa sai suka tambaya yan tsaro na gani na samun wani mai jir sahabbai suna tambayan ka labarin giya da caca giya akwai jin daɗi da manta bakin ciki caca kuma akwai samun dukiya a cikin sauki a saboda haka ake tambayan ka ya rasulullah yaya suke ne a musulunci kulmi ma yakun kabiru wa munafiqun linnas ga ya musu kace eh akwai babban zunubi a cikin giya akwai babban zunubi a cikin jaja kuma na nuna nasi amma suna da amfani wajen mutane idan mai shan giya ya sha giya zai manta dukkan bakan cikin zai kwanta ya tabbaci ya ji daɗi kuma mai caca idan ta buɗo zai samu dabbobi masu yawa zai samu kuɗi masu yawa bai wahala ba amfanin su kenan amma akwai babban zunubi game da su akwai babban zunubi game da shan giya akwai babban zunubi game da caca to ya saboda kurbi ma ibn kabiru wa munafiqun nas to daga nan sahabbai sai ra'ayin su ya rabu kashi biyu tunda Allah ya ce fi ma ibn kabiru akwai zunubi mai girma a cikin su amma akwai amfani sai suka ce to ko mai amfani su dai tunda akwai zunubi mai girma ba za mu sha giya ba ba za mu yi caca ba saura kuma suka ce a tunda Allah da kansa ya ce suna da amfani mu za mu sha saboda amfani za mu yi cacar saboda amfani ana tafiya haka haka sannan sai aka yi biki a gidan Abdurrahman ibn Awf da aka yi biki gina zuwa wani da wani aka ci abinci aka sha giya aka koshi lokacin sallah sai aka gabatar da wani babba daga cikin mutane ya musu limanci sai ya karanta kuriya lalatin nan duka bai faɗa ba sai ya yi wal kafirun la abudu ha sai ya yi wal kafirun a abudu ma da abudun ma da abudun ma bai faɗi la ba ko sau daya daga nan sai Allah ya saukar da ayar haramta mutum ya yi sallah lokacin da yake buge da giya amma lokacin da ba lokacin sallah ba sai sahabbai suka suka sa suka mutum sai ya sha giya bayan sallar isha ya goshi kafin gari ya waye ya watsake bayan sallar safe ya sha giya kafin azhar ya watsake a lokacin salloli da aka karbu salata an tutu tariya ta ta da kuma ta kuluna wala junubu illa abiri sabili na ta tarfazilu wannan aya ta cikin suratul nisa'i ta sauka sai aka hana mu shan giya lokacin lokacin sallah ana cikin wannan sai rannan sai aka aka zake yin wani bikin aka sha aka bugu aka yi wake-waken jahiliya ana kasidu ana zagin juna ana tona juna asirin abubuwan da suka wuce ana dukan juna da kashin mukamuki sai aka yi karan maganar wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai wanda aka yi karan sai ya zo na ce halantum illa abidun li abi dukkan kunnan ai bayan ubana ne a dukkan ku annabi yana cikin zuwa amma ce dukkan ku nan bayan ubana ne sai to magana ta girma yau kina ka ce to yau kam dai za a yanke maganar giya gaba daya aka ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibu la'allakum tuflihun إن يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فأردتم منتهون يدخل انتهينا انتهينا انتهينا يا رب العالمين ubangiji ya saukar da ayar cewa ya ku jama muminai wanda kuka yi imani da Allah da annabi da abin duk an mai zo da shi innamal khamr wal maisir iyaka yau giya da caca wadal sabu da da kyauro wanda ake yin duba da shi wadal zulamu da dare kyauran da ake yin akwai kyauran da suke rubuta a barani rabbi wani hani rabbi wanda ake abin nan ake kuma kuriya haka da shi sai su jefa in an jefa duk abin da ya fito da shi za ka yi aiki in a barani rabbi ya fito to za ka yi aikin wanda ka za a gaba in da hani rabbi ya fito ba za ka yi ba to duk dai waɗannan wadan sabu wada zulamu rijisun min amari shaitan daga yau wa'annan abubuwa sun koma daga cikin miyagun ayyuka na shaitan bai talibu ku ne zance su daga yau da allakum tumlihu in kun yi haka za ku samu babban rabo in ma yuridu shaytanu an yuqiya bainakum al-adawa wal baghdha fil qabri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah abin da za shi ke tura ku cikin shan giya da caja a nuwaru da an yi ya bai na kuma rada wata don ya jeba gaba tsakaninku wadda ba za da in juna bil khamri wal maisir cikin shan giya idan mutane sun sha giya za su ta dukan junan su jiwon junan su shiwo in su watsa shi ko kowa zai ga jini yana cikin jini a jikinsa bai san yadda aka yi samu jinin ba daga nan sai gaba ta dauri tsakanin su nuwari da shaitan yi ga bai na kudu adawa da wani bauta a cikin hamri a cikin shan giya wani mai shiri mai suddakun an zikirin lahi shaitan ya raba ku da zikirin allah wani sala ya raba ku da sallah idan kun sha giya ba za ku yi zikiri ba ba za ku yi sallah ba kun mance da su an yi ga bai na kudu adawa da wani bauta a cikin hamri wani mai shiri ويسدكم عن ذكر الله يربا كل ذكر الله وعن الصلاة يربا كل صلاة farattun mun ta hunna ce ne daga yau kan kun hannu sai sabon kai mun hannu mun hannu mun hannu mun bari kenan mun bari farattun mun ta to daga nan sai aka daina shan giya daga rannan giya ta haramta gaba daya har gaba da gobe tattara ga ishari harami italin bi wa yasaluna kama za yunfikun qul afu suna tambayan ka ya rasulullah ma za yunfikun mutum da dukiyar da kam in zai bayar saboda Allah din ya ɗebi masu yawan ne ya bayar rage wa kansa kaɗan ko ko ya raba gida biyu ya rage wa kansa rabi ya ba da rabi ko ya zai yi sai annabi ya ce Allah ji annabi ya gaya masa a'a abin da ya saura dai in ka ci ka koshi ka ciyar da waɗanda kake ciyarwa ka sun koshi abin da ya sauran a ciki za ka ba da sadaka قل الحق كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون kamar yadda aka yi muku bayanin ayoyin nan Allah yake muku bayanin ayoyin sa la'allakum tatafakkaruna ko za ku yi tunani ku zan duk abin da Allah ce ku yi alherin ku ne a ciki duk abin da Allah ce ku bari sharrin ku ne aka raba ku da shi
ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالفوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد والمصلح والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم
ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعانتكم إن الله عزيز حكيم ويسألونك في الدنيا والآخرة Allah yana yi muku bayanin abin da zai amfane ku duniya da lahira da abin da zai cuce ku duniya da lahira ku bi umarninsa a cikin yi ku bi umarninsa a cikin bari wa yas'alunaka ajil yatama kuma sahabbai suna tambayan ka rasulullahi ya za mu yi da maraya da dukiyarsa Allah ce innal ladina yakuluna amwalal yatami zulman innama yakulu fi qulubihim naran wa sayaslawna sa'iran idan mutum ya ci dukiyar maraya da zalunci ya ci wuta kuma zai koma cikin wuta to ya za a yi da- da- da maraya da dukiyarsa in ana tare dole Ah, abincin zai shiga cikin abincinka abin shan zai shiga cikin abin shanka to da haka ne waɗansu ma a cikin waɗanda muka tara ma a wayonmu idan akwai saniyar maraya ana tatsa to ba za su yadda a fara tatsan saniyar marayan ba sai a ta shanun gida daga ba domin kada nonon maraya ya shigo cikin nononsu su saboda haka suke nisantar abincin maraya saboda in an ci an ci wuta to daga nan Allah ya kawo su sauki ulis lahul lahum khair yaje maraya ka mai da shi kamar ɗanka ka gyara masa dukiyarsa ka gyara masa ka gyara shi ka gyara masa dukiyarsa ka ladabtar da shi ya zo mutumin girki kamar yadda kake ladabtar da ɗanka wallahu ya lahu nufsirul musli ai Allah ya san mai nufin ɓanna ya san mai nufin gyara kai dai kai nufin gyara a cikin shanin dukiyar maraya ka gyara masa dukiyarsa in kana da dukiya to ka ka- ka kame hannunka cikin shanin dukiyar maraya amma ka gyara masa in kai matalauci ne in ka gyara masa ka ɗauki ladan aikinka a ciki gwargwadon yadda zai daidai da shari'a والله يعلم المفسد من المسلم ولو شاء الله لعنتكم Allah bai tsananta muku ba yace in kun ci abinci tare da maraya ko kun ci abincin maraya kun ci wuta a Allah bai tsananta muku wannan ba walau sha Allah da ya ga dama shi Allah la'anatakum da yawa da ku ya matsa muku walau sha Allah la'anatakum inna Allah sani Allah azizun mabuwayi ne hakimin gwani ne a cikin abubuwan da ya shar'anta ولا تنكروا المشركات حتى يؤمن ولا مؤمنة خير مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون
Ah, ubangiji yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa musulmin duniya wala tankihul mushrikati hatta yuminna wannan aya ta sauka saboda zuwan ah, anaku daga makka ta biyo mutuminta ah, marsab dumna bi marsab al-ghanabi sun saba lokacin da ba addini suna sha'aninsu to shi kenan da ya kaure koma madina sai ta biyo shi ta ce na biyo ka saboda ka san abin da yake tsakanin mu ce ai abin da yake tsakanin mu na musulunci ya hana yanzu musulunci ya hana ta to ai musulunci bai hana aure ba ya hana aure ba sai ka aure ne ba shi kenan ce to bari in je tambaya an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya saukar da wannan aya wala tankihul mushrikati hatta yuminna kada ku auri mushrikai arna mata hatta yuminna sai sun musulunta kar ku auri arna mushrikai sai sun musulunta duk matar da take ba musulma bace kuma ba kirista bace to mutum ba zai aure ta ba amma mutum zai auri kirista saboda ayar ma'ida wanda ta halatta a auri matan adul kitabi wala tankiyul mushrikati hatta yumin kada ku au an hana muku auren arna sai sun musulunta sun imani da Allah sun yi shahadar la ilaha illallah muhammadur rasulullah wala matun mu'minatun khairu min mushrikatin wala ba wala wajabatkum da mutum ya auri arniya komi kayatarwa da ta yi masa komi kyanta komi azalinta komi dukiyarta da aure ta gare aure baiwa wal amatu mu'minatun baiwa mu'mina khairun min mushrikatin tabi tabi arniya komi kyanta komi dukiyarta komi azalinta wa rawajabatkum ko ta kayatar da ku wala tunjiyu al-mushrikeena hatta yu'minu kuma kar ku ɗauki mata ‘ya'yanku ko ku ƙannanku ku auren wa arna sai sun musulunta mutum ba ɗauki ƙyarsa ya aurar da mutumin da ba musulmi ba tsakanin musulmi a tsakanin musulmi zai iya auren ba kitabiya amma ba zai auri arnan da arniyan da ba ta da addini ba amma ainihin mutum ya aurar da ɗan wasta ko ƴar uwarsa ko ƴarsa wa wani mutumin da ba musulmi ba Allah ya hana ba aure tsakanin su wala tunjiwul mushrikina ta yu'minu kada ku aurawa kafirai abin wani tagan ku ko yayan ku kannan ku ko yayun ku hatta yu'minu sai sun musulunta wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau ajabakum bawa mu'mini ka ba shi yarka ko kanwarka ko yayarka ko abin walittakanka ka ba shi shi ba wa muminin nan ya fi a kan ka bai wa arne komi kyansa komi dukiyarsa komi darajarsa wala abdun muminun khairun min mushrikin wala wajabakum komi kyansa komi kayatar da kai da ya komi dukiyarsa mutane masu maganganu cewa wai zamani yanzu ba bawa ba baiwa faɗin wannan mummunan magana ne suka ne ga musulunci ai Allah bai aiko wani annabi bayan annabi Muhammadu ba inda ba aiko wani annabi bayan Muhammadu ba to addini nan yadda yake zamanin annabi haka yake yanzu nan abin da yake da haka yake yanzu ma haka yake duk waɗanda suke asalin su bayi ne har gaba da gobe su bayi ne kamar yadda wani ke cewa wai ai ba bawa yanzu babu bawa bawa dama ana samun sa saboda in an yi yaƙi na gaskiya an kamo arna to su ne bayi a'a bauta wata dai kaddara ce ta kan ta kan mutum ko da saji mutum aka yi aka je aka sai da shi to ya riga ya zama bawa a gurin wanda ya sayi shi a wurin wanda ya sata din saboda haka cewa yanzu babu bauta to in an ce ba bauta yanzu to sai an shiga cikin ayoyin alkur'ani an yi gyare-gyare an shiga cikin hadisi an yi gyare-gyare an shiga cikin huru'a babu huru'a an yi gyare-gyare sannan a tabbatar da babu bauta to in an gyara alkur'ani ya yi daidai da ra'ayin jama'ar yanzu an shiga cikin hadisi an yi gyare-gyare ya yi daidai da ra'ayin yanzu haka cikin babin huru'a sai mu tambayi jiwa in ji wa wanda yake a gyara cikin alkurani ne in ji wa wanda yake a gyara cikin hadisi ne in ji wa wanda yake a gyara cikin babin babin furu'a din wannan ana ganin sa kamar da sauki ba sauki ba sauki a senegal su shaɗin su ba irin namu ba ne kowane famale suna da malamin su shine shehin su shehin su ko menene na addini wajen shehin nan suke zuwa shine mai musu komai na addini idan an musu mutuwa shi zai zo ya yi janaza in da wata tambaya shi za a tambaya inda komai to irin wannan zai ya faru a zamanin shi ibrahim akwai wani almajirinsa mai kudi amma bawa ne sai ya mutu ina da 'ya'ya ga ƙa'ida ba ba wa ‘ya'yansa ba sa gadonsa a ga'ida musulunci ainihin waɗanda aka ce su ne iyayen gijinsa su za su gaje shi ‘ya'yansa suna kallo ba za su samu ba a musulunce to shehu zai yi hikima a dokokin faransa wanda su ne suke mulkin senegal ba za su yarda da shari'ar musulunci ba a ce kaya suna gani ba za a ba su gado ba a ba wani wai a ce da asali shi ne ubangijin wannan mutum ba za su yarda ba shi yau kuma bai shirya yin yaƙi da faransa din ba yaya zai yi shi ba zai bar shari'ar musulunci ba don doka shi ba zai iya karya doka ba don zaman lafiya sai ya je gidan nasu gidan wanda aka yi wanda ya mutu din a sai ya kira masa iyayen gijinsa da ake cewa su ne iyayen gijinsa aka kira su ka ce wanda ya mutu nan menene ke tsakanin su ya suka ce ba wata zumunta sai dai da ake cewa da zamanin da su bayin mu ne kawai to wai zamanin da su bayin ku ne yanzu cewa su bayin ku nan me yake amfana muku suna muku noma suna muku gini suna muku bauta jawa ba sai yanzu menene alheri tsakanin ku da su kawai don ku ce bayan ku ne kawai ku ji daɗi ba sauran wani abu to zan nuna muku wani abin da ya fi wannan shi wannan mutumin da ya mutu nan ku ce kun kun yantar da shi sai Allah ya yantar da jikunan ku duk gabar shiga wuta ai ya fi muku alheri akan ku riga cewa bawan mu ne bawan mu ne kuna jin daɗi suka ce mun yantar da shi kun yabe kun yadda mun yadda kun yadda mun yadda shi kenan shi kenan da aka yi haka daga ba shehu sai ya gadarwa shi ba wannan ƴaƴansa suka gaje shi kaga bai karya doka balle ya faɗa da faransa kuma bai karya dokar musulunci ba wanda ya ce ƴaƴan bawa ba sa gadon sai iyayen gidinsa saboda haka mutane su daina yin maganganu suna tsammanin da sauki ba sauki babu wani annabin da aka yi ko bayan muhammadu ko ba wani wanda aka bashi wani a tsoraci ya zo ya canja wa annabi addininsa a bayansa da akwai wani lokacin da da annabi ya faɗa baya na da shekara kaza za a yi canje-canje to ai bai faɗa ba da ya faɗa da yana rubuce yanzu wajen mu saboda haka bayi dai har gaba da gobe bayi ne iyayen gijinsu kuma iyayen gijinsu ne har gaba da gobe doka ba ta isa ta karya musulunci ba amma da yake muna karkashin dokokin nasara nasaran kuma almajiran da ne yanzu su gaje shi su suke tafiyar da lamarin nasaran su ma yanzu kamar nasaran ne su suka gaji nasaran akan dokokin nasaran ake tafiya ba za ku iya faɗa da su ba sai mu bi musu yadda suke so amma mu mun yi imani da abin da Allah ya faɗa da abin da Annabi ya faɗa أولئك يدعون إلى النار ولا يدخل الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون أقول لك إذا مكتي كرك يدا وأوري أرنيا تيتا مسلونتا kar ku yadda ku aurarwa kafiri ku sai ya musulunta domin ainihin aure yana jan zumunta in ya ja zumunta idan ka auri arniyar sai ta haifi ‘ya'ya ‘ya'yan sai su ɗauki halin kawunansu sai su koma arnanci bayan rasuwanka kaga sun kira ‘ya'yan gardanginka zuwa wuta kenan. amma da bawan ne da bai wace ka aura musulma ba abin da zai faru da bawan ne ka auren masa da yakka ba abin da zai faru kudai ga su kafirai ya tuna ilan nari suna kiran mutane zuwa ga yi addinin su addinin su mai kaiwa ga wuta wallahi shi Allah ya tsuya jannati yana kiran bayin su zuwa ga aljanna wal magfirati da neman gabara bi iznihi da izinin sa komai ke faruwa ويبين آياته للنبي الله هنا يم بيان آيوهين ومتاني لعلهم يتذكرون كوسا يتناني سبدو كوكين الله duk abin da Allah ya ce annabi ya isar to ba wanda ya sai canja wanda yake ya wanda yake ya canja to fa zai gabu da Allah to da ka daina a daina shishigi ana shiga cikin abu in ya fi karfin ka saboda doka sai kai shiru ka wuce abin ka in kuma kai ne za ka yi magana karka yadda ka yi magana doka ta karya musulunci
ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتبروا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويسألونك عن المهيض كل هذه فاعتزلوا النساء في المهيض ولا تغربوهن حتى يظهرن إذا تظهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتذكرين ويسألونك هل ينزو يا رسول الله تهبتنا تنبينك عن المهيد شان هيلة آه يهود idan matarsu tana haila ba za su kwanta da ita daki ɗaya ba ba za su ci abincinta ba ba za su sha abin shanta ba sai ta karkaka nasara shi kazami ne da haila da rashin haila duk ɗaya ne a wurinsa arna su ma da haila da jin haila duk ɗaya ne a wurinsu to shi ne sahabbai suka tambayi manzon Allah su kuma ya za su yi wa ya tsayo na ganin mahimmi sulhu wa azan ka gaya musu ka ce ai haila wurin da jini yake zuba ai kazanta ne fa ata dilun nisa ku ne sai mata fil mahidi a wurin hailarsu da lokacin hailarsu ba ta da zabil mayiti wala ta ga rabu wannan karku kusa da su hatta ya hurna sai sun yi tsarki wato jini ya yanke sun yi wanka hatta ya hurna wata da harna kenan ku za ta harna idan jinin su ya yanke sun yi wanka fatu hunna sai ku zake musu min haizu amarakumullah ta inda Allah ya umurce ku ta gaba kenan a cikin kubula ba a cikin dubura ba ittabu haida ittabu dubura wal haida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi ne sai ji haila da dubura an halatta maka matarka amma ba halatta maka duburan da hailarta ba kuri sai mata lokacin da suke haila amma annabi sallallahu alaihi wasallama shine mai yin bayani ba don haka ba da wannan larabci da ya yi wahalan fahimta wa yas'aluna ka anil mahidi qul huwa hadhi fa atadilu nisaa fil mahidi ku nisanci mata a lokacin haila a cikin haila manzo Allah yana kwance da iyalinsa sai ta firgita sai ta tashi ta fita ta je ta ɗauki zannuwanta na haila ta canja ta zo annabi ce ah kin aihu ne ta ce eh ya rasulullah ta ba komai ki zo ki kwanta a miki ki za zannuwan ki na haila a jikinki ki damara ki zo ki kwanta sai ta zo ta kwanta a cikin mayafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga anan fa atadilu nisaa fil mahidi wa za mu gane wannan larabci ba don annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta da matarsa akan gado ba abinda Allah ya haramta gurin da jinin yake fita ne kawai aka haramta amma ita matar sai ta yi damara ta kwanta tare da kai ba a hana ba wadatar rabu hunna kurbanin kusantan da aka nubanin jima'i ba wai kusantan da fatan jiki da fatan jiki ko kuwa kan gado ko kuwa cikin ɗaki ba wadatar rabu hunna ta zurna sai sun jinsu ya yanke sun yi wanka to akwai mazhabobin da suka yarda idan jini ya yanke ko ba samu ruwa an yi wanka ba sai ta yi taimama a kwanta da ita saboda a tayar hurna aka ce ba a tayar hurna ita da harna ba waɗansu kuma ba su yarda ba sai an yi wanka sai dai in an nemi ruwan wankan an rarra ko mutum ya dawo daga tafiya ko kuma ya daɗe bayan iyali to sai ta yi taimama su kwanta a tayar hurna harna idan sun yi sun yi jinin su ya yanke sun yi wanka fatu hunna sai ku zake musu min hasu umara kumulla ta inda Allah ya umarce ku matan matan muhajirin mutanen makka sun samu matan madina suna yi wani abin su ba saba da shi ba wato matan madina mijinsu yana iya kwanciya da su ta baya amma cikin cikin farji ba cikin dubura ba amma ta baya amma su mutan muhajiri da ba san wannan ba sai suka sai wata ta je tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam miji na yana yin wani abin da ban sani ba ta baya ke zuwa mini annabi ce na ce a dan wurin da aka saba ne ko ce yayi wurin da da aka saba ta to shi kan dai wurin da aka saba ne kan ba ko saboda haka abinda annabi ya hana dubura da haila to ka nisanci wannan guda biyu amma duk matar ka an sallama maka ita ittaqil ittaqil dubura wal hayrata fatu hunna ku zake musu min haythu amarakumullah ta yadda Allah ya umurce ku banda dubura fatu hunna min haythu amarakumullah inna Allah yuhibbu tawwabin idan mutane sun yi sabon Allah sun tuba Allah yana son masu tuba wa yuhibbul mutatahhirina yana son waɗanda suke masu tsarkakewa wanda ba ta fadawa cikin laifuka ya gabatar da waɗannan ne don waɗannan a ɗora karayar masu laifi din inna la yuhibbu na Allah yana son mutanen da in sun yi laifi suna tuba wa yuhibbul mutadhakkirina yana son kuma mutanen da suke nisantar laifin ma kullum suna tsarkake kansu wa yuhibbul mutadhakkirin
alhamdulillah alhamdulillah aka magalla sai tambaya na'am mai tambaya na cewa Allah kara wa shehu lafiya yace mutum ne ya zo masallaci ya tadda ana sallar la'asar shi kuma bai sallah azafar ba shin ya samu ya bi wayan nan yayi niyya in ya so in sun gama shi ya azafar shi kenan
a mazhaban malikiya ba a yin haka saboda yasirul fawaid idan sallah bata kai biyar ba duk sallah bata kai biyar ba ba dama kai ta yanzu sai kai sai kai na baya to balle sallah daya in ka zo sai kai azhar dinka in kai zo karanta ga jikiru surori ko ka samu raka ɗaya cikin sallar su amma ba za ka bi su kai kana da asar amma ba kai azhar ba amma wasu mazhabobi har yanzu sun yarda ka zo ka bi jam'in ka yi da asar din daga ba sai ka kawo a zahar din tunda ba su da yasirul fawaid
akramakallahu sai tambaya ta biyu mutum ne limamin juma'a kuma yana sallan idi Ha?
mutum ne limami ne na juma'a To, kuma shi ke ba da sallan idi kowace shekara to,
amma shi zamana kowace shekara watan azumi in zai zo ya ba da sallan idi eh, sha same shi da azumi a bakin shi shi bai bai bude baki a wannan ranar eh.
to shi ake tambaya ya hukuncin sa yake wato limami ne na juma'a da limami ne limamin na yu- na juma'a ne limami ne na idi na'am amma wannan limami yana da cikin mutanen nan da ko an ji da- gani redo- re- wata a rediyo baya shan ruwa baya daukan azumi na'am to sai ya je musu shi yana azumi azuminsa bai kare ba saboda magai- bai yadda da maganar rediyo ba na'am sai je zai musu sallan idi ko ba haka ake nufi ba na'am shine haka to ai a- ai azumi baya karya sallah na'am to ya yi sallah yana da azumi a sallar da ta ɓaci ne a sallar da bata ɓaci ba sallar da bata ɓaci ba wanda suka bi shi sallar su basu ɓaci ba a tsakanin sallah da sallar idi da rashin yadda da ganin wata daban ba zai hana a bi shi sallah ba yana azuminsa na'am na'am sai tambaya ta gaba karmin kallahu a mai tambaya na cewa mutum ne zai nemi abu wurin wani sai na cewa don Allah don annabi shin akwai laifin fadin haka
a'a ba a so mutum ya saba da komai ne don Allah don annabi don Allah don annabi ba a so mutum ya saba da yin haka wala ta Allah ku salli imanikum kar ka mai da Allah kaman abun biyan bukatanka abun neman abunka abun kare kanka don Allah don annabi ba ba laifi ba ne amma ne ba a so mutum ya saba da yawan ambaton Allah da annabi a yi waɗannan wurare ko wajen rantsuwa ko wajen ah, neman wani abu a wurin su
sai masu ne masu karban tarika masu karɓar ɗariƙa allah yana son a yi tijjaniya ya ce wasu kurun la kasiran la allah kun tuli hun wasu kurun mara fi kafurar kano asila ya ce inna la ya kuta wa bina amma bai ce dole kowane musulmi sai ya yi tijjaniya ba a yana so dai a yi tun da ya ce wasu kurun la kasiran la allah kun tuli hun ya yi wani wasu kurun la zikiran kasiran wa sabbi kufurar kano asila saboda haka bai ce kowane musulmi dole sai ya yi tijjaniya ba amma yana son a yi zai ba da lada mai yawa zai karrama mutum ya hada shi karafka da waliyai tunda Allah ya ce ya yi zama tukula kunu masu sadiqin in ka zira kanka cikin zirin waliyai ka- ko shehu tijjani da mutanensa ko zida abdulkadir da mutanensa kaga ka shiga cikin mutane kenan waɗanda masu gaskiya ومن إلا والرسول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا an samu kyakkyawan karabka kenan kashi kyakkyawan karabka saboda haka Allah ke cewa inna hazi tazkira kuma shi hatta ka zai da rabbi sabila da nake cewa ku yi zikiri safe da yamma ku yi zikiri mai yawa ba ina so in ce muku tijjaniya ta zama dole ga kowa wani a wa'azi nake muku kuma shi wanda ya ga dama ita kaza zai yarki wannan hanya ila rabbi zuwa ga Allah ubangijinsa da kayi tibari ka wuce inda kake da da kayi salatin annabi ka tare wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da ka bari la ilaha illallah kayi da wajen Allah ke za ila rabbi ke ke ila rabbi ba ila wali ko ila nabi ba
shi ga alhamdulillah
sharadin da riga na farko idan mutum ya shiga ba zai bari ba saboda nuzuri ne wani yuku nuzuran Allah yana ce kowa ya ba ka ce sai ya cika idan mutum ya shiga ba zai fita ba cikin dariga tijaniya kuma zai hada da wata dariga ba kuma zai je ziyaran wasu waliyai ba sai wanda suke cikin dariga tijaniya wannan sharadin yana gigi ta hankalin waɗansu mutane wa in an yi haka an raba tsakanin musulmi da musulmi ne tun an ce kar a ziyarci waɗansu waliyai ba haka ba ne ƙa'ida ce kowa ya riga ya san ta ba raba tsakanin musulmi da musulmi ne ko kai yanzu in na yi maka bayani ba za ka yarda ba ne shehu tijani kana da matar ka ɗaya ka yi tafiya sai ka dawo ka daga ta kulle ɗaki ba ta nan ba ka da wani mambudi ka zauna kana jiranta ina ta shi ne ce ai ta je unguwa ka dawo karfe goma ka zauna har sha ɗaya bayan sha ɗaya sai ta dawo ta kai mara ba wani ka da ka ta ina kika je ne ai wallahi ba ko muka yi mai wa'azi yau mun sha wa'azi yau mun sha wa'azi mun sha wa'azi kai ba ko ne mai wa'azi yau mun sha wa'azi to sai aka ce baya roda da ruwan sanyi sai na tsaya na tuwa ma aka ruwa ya roda yanzu na dai kai barka da zuwa barka da zuwa ka ji daɗi ni dai ban ji daɗi ba ka yadda ni dai ban yadda ba to jin wazi ne laifi ko dumawan an ruwan zafi ne laifi amma kai dai baka yadda ba ko tun da baka yadda ba kuma iyalanka ne haka kuma kowane shehi almajiran da iyalansa ne saboda haka ake maganan ziyara din na wani suna ganin kamar wani abu ne da ba ba a zuwa ziyara wasu waliyyai da wanda suka cikin da rika tijaniya amma dukkan wani Allah muna son su muna girmama su za a kula da sallah rika yin ta cikin jama'in an samu za a girma iyaye musu biyayya za a yi jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a in an samu jama'a kuma ba a shanta ba wannan su ne sharuɗan da ya kamata a gaya mai shiga da rigar tijaniya in ya yarda sai a ba shi rigar tijaniya masu shiga tijaniya in kun yarda da wannan sharaɗi in an shiga ba a fita ba a dawa da wata dariƙa ba a ziyara wasu wani yadda wani suke cikin tijaniya amma kowane wani muna son su muna son zama girma ne za a kula da sallah rigar da cikin jama'a za a girma iyaye musu biyayya za a jami wazibar jami zikirin juma'a ba a canta ba duk wanda ya yarda da wannan sharari na ba shi da rigar shori ya ni lafi da ziwa da cikin juma'a.
sai addu'a kan Allah sai addu'a addu'a to Allah ya mana gafara Allah ya yi mu gafara Allah ji gamo da ji ya yi mu ya yi ya yi mu da da da da ta ka shi wani alheri Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya yi mana bala'i a Najeriya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah saukar da albarka da kwanciyar hankali a Najeriya. Allah ba mana yin duniya da lahira, Allah ke masarin duniya da lahira. Masu neman addu'o ya wuri mu Allah karbi addu'a mu da addu'a su. Wani suke neman Allah ya ba su wani suke tsoron da kiyaye su. Albarka da misalar su da rahmanar اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه خاتم لما سبقنا في لك بلك فالهدي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره والمقدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين
Ƙungiyar tsoffin ɗaliban markazi wato MOBA tare da tallafin wani bawan Allah suka ɗauki nauyin kawo muku wannan tafsiri na Maulana Sheikh Dahir Bauchi.